وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إيسار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Ubangiji subhanahu wata'ala bayan a karatun da gabatar a jiya ya ba mu misalin wato mutumin da yake aiki ba don Allah ba yake aiki don riya yake yi infaƙi don riya baya yi don Allah kuma yake gori a ciki yake yin aza a cikin infaƙinsa Allah ya ba mu misalin wannan aiki na alkhairin da yake yi kasantuwar gori ya shigo aza ta shigo riya ta shigo Allah ya ba mu misali yace misalinsa kaman safwanun alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sanda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu sannan ubangiji subhanahu wataala yazo ya sake ba mu labarin a mutanen da su kuma suke ciyar da suke yin infaki kenan fi sabilillahi suke yi don neman yarkan Allah suke yi don su samu ladan Allah Allah ya ce ya ba mu misali a kanta to sannan yanzu a wannan ayar ubangiji zai sake ci gaba da daura mana misali akan wato a infaƙi wanda aka yi shi a shine Allah zai ci gaba da ba mu labari akan wannan ayar shine Allah yake cewa ayawaddu ahadukum shin yanzu ɗaya daga cikinku yana son an ta kuna lahu jannatun ya zama yana da gona min nakhilin wa anabin wanda take da dabinno da binnai da inabi kayan marmari iri iri a cikinta kuma a cikinta ta jiri min tati hal anharu ƙoramu suna gudu na ruwa na ni'ima na iri iri sannan lahu fiha min kulli samarati a cikinta akwai kowanne irin nau'i na kayan itace na lambu a wa asabahul kibaru sai girma yazo ya same shi girma yazo ya same shi ya girma sannan kuma wani hudurriyatun du'afa yana da zuri'a mai rauni mana yana da ƴaƴa amma kuma ƙanana ne ƴaƴan ƙanana ne fa asabahu isaru sai isarun iska mai tsanani sai ya zo ya same shi ya samu wannan gonan fa asaba isarun ya samu wannan gonan fa hata fihi narun a cikin iskan kuma akwai wuta fata da karfe wannan gonan sai ta kone sai ta zama ta kone kazalika kamar hakan din yubayyinu kaman kazalika kamar yadda Allah ya bayyana haka yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna domin ko za ku lura wato misalin da ayan take bayarwa kamar ubangiji yana magana ne akan cewa shin yanzu a cikin ku akwai wanda yake son ya zama yana da gona tana da dabinnai da inabi ga ruwa koramuna gudana a cikinta ga kayan lambu kayan marmari kowanne iri ana so sannan girma ya zo ya same shi ya tsufa sannan kuma ga shi da ƙananan yara yana da zuriya amma ƙananan yara ne ba za su iya yi wa kansu defending ba ma barentana wani abu wanda ya mallaka ƙananan yara ne sai kawai wani makaɗin iska ya zo a cikin wannan iskan akwai wuta sai zo ya mamaye wannan gonar shi kadai zai iya kashe wannan to wannan kusan sai zo sai ya samu gonar shi sai ya ƙone ta ta zama ta tashi a aiki to wannan shine misalin mutumin da yake yin aiki don riya yake yin aiki bismillah ga kujeri an yi don a zauna ne yake yin aikinsa don riya kuma yake yin gori a cikin infakin da ya yi kuma yake yin aza a ciki wannan shi ne misalinsa ya zo ya yi infakinsa wannan ayyukan da wannan ayyukan da ya bayar na infaki da ya yi fi sabilillahi na ba wani kaza na ba wani kaza na ba wani kaza wannan shi ne gonar tashi ta kayan marmari na'am wannan iskan nan da wannan wutar da ta zo ta cinye wannan gonar ita ce gorin da yake yi da riyan da yake yi da cutar da waɗanda ya ciyar da yake yi da harshensa na'am da zai cikin da ma ya ce in da ba dan ni ba da ba zai samu kaza ba da ba dan ni ba ni na mai kaza ni na mai kaza ko an gane sakon da ayan nan take kumshe da shi to shine Allah yake cewa shin yanzu ɗayan ku yana son haka ya faru da shi saboda haka duk lokacin da ka zo ka bayar da kai infaki fi sabilillahi ka zo ka biyo da gori ka biyo da a cutar da wanda ka bayar da harshen ka kana faɗin maganganu a kai shi sannan kuma ka zo kana riya kana son a yabe ka a ce kayi a ce kayi kai dai a ce kayi na'am to wayannan abubuwan su ne za su zo su bata ma aiki kamar yadda wannan gonar ya zama gona ce ta dabinai da dukkanin wani nau'i na itace da ilibai da ƙoramomi iri-iri na kayan more rayuwa kuma mai ƙoramar tsufa ya kama shi ya tsufa gashi kuma yana da zuriya mai yawa amma ƙananan yara ne amfanan kansu ma ba za su iya yi ba kawai sai wani irin iska ya zo shi ne riyarsa na'am da gorin da yake yi akan abin da ya bayar sai ya zo sai ya kone wannan gonar Allah ya ce yanzu kuna son haka to in ko ba ku son haka to duk lokacin da kuka bayar kada ku sake ku yi gori No.
kada ku sake ku je ku cutar da harkar ku No.
cutarwa shine ka je kai ta jizga mutum a cikin jama'a nan ni na yi maka kaza amma ka zo kamin kaza No.
daman da kai mai kamai dan ka mai gori ne kaga ka mai gori kuma ka jizga shi ka cutar da shi No.
ka mai istihza'i ka mai izgiri ka mai munawara sannan a riya ya shigo kana faɗa don kai buƙatar ka abinda kake so kana son a ce wane yana yi ko sallah ya zo ka sai kaya masu tsada ya duna masu kaza ka ce bari zan ba limamin mu zan ba ladanin mu ka ɗinka musu ka ba ka- ka ba su yaduna ka ba su kuɗin ɗinki ka yi goma sha biyu na arziki an zo za a fita idi liman ya zo ya yi kabbara na sallan idi ana kai garin liman ɗin nan ya yi sai ka ce ni na ɗinka mai ya yi insha
to daman ka ba shi ya sa ne ɗan ka ce ka ɗinka mai ka ba shi ya ɗinka ya sa don ka ɗinka mai don ka ce kai ka ɗinka mai to ya kamata mu gane wannan na'am wannan shi ma yana daga cikin wayansu nau'uka na riya masu bata aiki shi yasa Allah yace la a baya ayan baya la tubdilu eh, eh, eh, la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adhi Na'am.
kar ku bata sadakanku infakin ku aikin alkhairin ku kada ku yadda ku bata shi da gori da kuma cutarwa kaga a wannan lokacin ka cutar da liman don lokacin da kace ni na dinka mai a wajen ba za a rasa mutum biyu uku da za su ji ba sai daga sun tashi kuma in aka ce kai duk lokacin da aka ɗauko labarin idi ko labarin wani abu aka ce kai limamin mun nan fa yayi wanka a idi kai irin garen liman din nan in na samu kuɗi zan dinka ta ce o ai wanda ne ya dinka mai ai a wanda ne ya yi a haba shi ya dinka mai sai aka za ta cire ta ce shi ya dinka mishi kai wani fa wani fa ko matan shi ya kashe wa kuɗi sai ya zo majalisa ya faɗa abinda ko iyalinka babu abinda ba a son ne ma ya shiga irinsa maza Allah ya ce hatta ma ta ji alufi fiye maratika har abinda matarka za ta ɗauka ta ci ta sa a baki sadaka ne ta ma in ka zo kana yaɗawa kuma fa to saboda haka wannan ayar tana ba mu misali ne akan mutumin da ya zama ya yi ayyukan alkhairi amma kuma ya biyo bayansu da yin gori ya biyo bayansu da cutarwa ya biyo bayansu da yin riya ko shi mai yin riya bai taɓa yin nasara ba imamul ghazali yana ba da labarin wata hikaya a farko farkon ihya ulumuddin yake cewa wai wani mutum ne a zamanin da sai labari ya zo masa shi mutumin din yana nan kamar malami ne haka sai labari ya zo masa cewa ai a gari a gwaje kaza akwai waɗansu mutane suna bautan wata bishiya suna bautan wata bishiya sai ya ce to suna bautan bishiya eh sai ya ce to bar su sai ya yi sammako da gatarinsa da ya sammako da gatarinsa sai ce wallahi sai na je na sare bishiyar na sassare ta na katantana ta in ga gobe mai za su bauta in ba rashin hankali ba wanda yake da ubangiji makakin sammai da kasai shi ne da yana bautan bishiya shikenan ya zo daura da bishiyar sai wani ya kullo masa wani mutum ya kullo masa ashe shaitan ne sai ce masa bawon Allah me za ka yi sai ce wannan bishiyar da mutane suka zo suka rike ta abun bauta ita zan sassare domin in kawo ƙarshen shirka a ƙasar nan na'am sai ta yi wallahi baka isa ba sai suka kitime da fada kitir kitir kitir kitir sai da ya daga shedan sama sai ya buga shi a ƙasa shedan ya sake tashi kitir kitir suka sake fada ya sake daga shi ya rada a ƙasa suka sake harbewa ya sake daga shedan ya rada har sai da aka yi hasso uku sai shedan ya kace tsaya ya zo masa siffan mutane ya tsaya kar mu yi haka da kai ka bar bishiyar nan kada ka sare ta ka bar mutane su yi rayuwarsu kullum zan na ba ka kuɗi naira kaza to ka san kuɗi shegu ne sai ya ce to a yi haka sai a yi haka shi kenan sai suka shirya kenan sai ya ɗauki yan dirhamai ya bashi sai ya fasa share wannan bishiyar ya ce dan shaitan din ya ce masa ma kullum na san gidanka kullum zaka ke samun naira kaza a shimfidar ka yanzu ga wannan kaje kullum da safe zan kawo ma naira kaza a shimfidar ka in zabe maka na'am yace ka tabbata zaka cika alƙawari yace eh shi bai san shaitan bane kenan kullum da safe in ya tashi zai samu wayannan kudin ana nan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ran na uku washe gari na hudu sai bai kashe dan ya kawo ba ya ce to haka za mu yi da shi karya min alkawari zai yi sun ce ya to gatari na yana nan sai ya dauki gatarin shi yana daukan gatarin shi shi kenan sai ya tinkari bishiya kawai ya zo in wajen rannan inda ya kada shaidan sai shaidan ya bayyano yana bayyanowa ya ce wai me za ka yi ya ce ya muka yi da kai ka karya min alkawari ya ce to nan ma sai suka harɗe da kokowa sai shaidan ya yi sama da shi nan kuma sai ya lafta shi a ƙasa a'a eh ya buga shi nan ma shaidan ya mai kayi uku sai ce a'a to wai ya aka yi wancan karon da mun harɗe sai in ɗauke ka in ji ka kawai kaman abun nan yanzu kuma na yi rayin kada ka sai shaidan ya ce to ai wancan lokacin ba ƙarfin ka bane ka taho za ka yi jan Allah kana tare da ƙarfin Allah yanzu kuma za ka yi fada mai dan kuɗi yanzu ta za ka yi abu dan Allah ne to kana tare da ƙarfi na Allah to kaga a nan riya ce ta shigo ta ɓata aikin da son dukiya ya shigo ya ɓata aikin sai ya zama yanzu ba ƙarfin Allah yake tare da shi ba saboda haka duk sadda mutum zai yi abu dan Allah to Allah yana tare da shi kuma Allah zai taimake shi duk sanda kuma ya shigo da wani abu to Allah zai ce ni na wadatu da a hada ni da wani saboda haka na bar maka kayanka shi za ana bada labari aka ce hatta hatta dai haddace qur'ani fallalan haddace qur'anin nan wanda akwai asar din da yake cewa man arada an yara waliyan yamshi alal ardi falyanzur ila hafizil qur'an wanda duk yake son ya ga waliyin Allah yana yawo a bayan ƙasa ya kalli ma'addacin Qur'ani to aka ce hatta ma'addacin Qur'ani idan ya haddace Qur'ani dan a ce mai aramma dan a ce masa aramma ba dan Allah ba to ranar tashin kiyama Allah zai cire Qur'ani sai Allah ga mahaddatan Qur'ani ina kallo ko ba za a kai ni a cikin su ba malamai a zauna da Allah an yi dan a zauna a zauna ya ubangiji ga mahaddasan qur'ani ina kallo kuma za a cire ni a jerin su Allah zai ce a kai kan ba kai ne ka haddace qur'ani dan a ce ma aran ma dan a ce maka aran ma ai ta kan ba baka ai to ai kuma na sa mutane sun ce ma aran ma bukatar ka tabiya abinda ka haddace qur'ani dan shi ai an ga maka saboda kai hakuri kawai sai cire shi a cikin jerin mahaddata sha to saboda haka dukkanin abin da za a yi idan ba dan Allah bane to kusan ɗaya yake da gara kar a yi shi don ba zai amfane ka ba ba zai amfane ka ba in kana tunanin akwai wani abu da za ka yi ba don Allah ba zai amfane ka to kana yaudaran kanka ne ko mene a duniya in za ka yi ba don Allah ba zai amfane ka hatta sana'a wannan da za ka yi don ka samu kuɗi ka yi ta don Allah Na'am.
domin idan ba ka yi don Allah ba ba ka yi saka Allah ke daga cikin riba daga cikin eh, daga cin riba ba idan ba ka yi don Allah amma in kana sana'a ka ce to ni ya ubangiji zan yi wannan sana'an ne don in katangaje kaina daga cin abin da ka haramta domin in ban yi sana'a ba zan je ko dai in yi satar ko dai in yi fashi ko dai in zama kallon alamo ne ko shi kuma aka ce aina ma yi wajju Allah ya ce ni kai ne sama wanda zai yi sana'a ya ce to zan yi dan in kiyaye kaina ya zama na tsayi da addini na to wannan normal shi ne kuma yake tsira a sana'ar shi da mutuncin shi to wannan kenan to shi yasa a wannan ayan Allah tabaraka wata'ala ya bamu wannan misali Allah ya bamu wannan misali duk mutumin da ya zama cewa ya bada abu ba dan Allah ba to wannan shine misalin abinda misalin aikin sa kenan kaman wannan gonar ce ta lambu wadda tana da komi da komi amma mai ita ya tsufa Na'am.
gashi da yara 'yan tayi kawai shi kenan sai ga wani irin iska na gasken gaske wannan iskan yana zuwa a cikin shi akwai wuta kawai shi kenan sai ya kona ta sai ya kona sai ya kona ta to ne shine misalin sa wannan iskan da wannan wutan shine wannan riyan da mutum yake yi da wannan gorin da yake yi da kuma wannan maimaita wanda yake yi a cikin jama'a ni ne na mai kaza ni ne na mai kaza musamman ma a matasa an fi samun wannan sai nan kuwa da nan a auren samu muka mai kaza to daman kun yi don ku faɗa ne to ya kamata a ce duk abin da za ka yi kai don Allah to wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da wannan ayan take karyar karantarwa shi ne Allah yake cewa kazalika kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana muku abubuwan da aka faɗa a baya gaba ɗaya yubayyinu Allahu lakumul ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkarun domin ya zama kun lura da ayoyinsa kun hankalta kuma kun samu abin da ake son ku sama la'alla kullun ina faɗa a zancen ubangiji littahaqiq ne amma a ka'i a larabce a larabce ana ce mata littaraji shi yasa wayanda ba su fahimci la'alla ba in suka zo cikin qur'ani sai suna cewa watakila ne shi kuma ubangiji ba ya da watakila idan dai har ni da kai muna da watakila to ai bai kamata a ce ubangiji yana da watakila ba saboda haka in ka fassara la'allakum tatafakkarun watakila to kenan akwai ka dangana wa Allah jahalu ya zama akwai wani abu wanda Allah bai da tabbaci a kansa domin domin a lokacin da idan dai ni da kai zamu ce watakila hakan ya nuna ba mu da tabbaci akwai abin da ba mu sani ba kamar in aka ce wa Allah watakila kaga ya zama kenan akwai wani abin da Allah bai sani ba sai shi yasa la'allakum tatafakkarun domin tabbas in Allah yana bayyana muku haka za ku samu wato abun lura ku yi tunane akai ayoyin ya zama kun lura ya zama kuma kun wa'azantu na
يا أيها الذين آمنوا ولا تيمموا الكبيث منه تنفقون ولستم بآكذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد walastum bi akidihi illa an tu'midu fihi wa'lamu anna Allah ganiyun hamid wannan aya kamar yadda hakim hakimun naisaburi da imamu tirmidhi da abu dawuda a da imamu tirmidhi ai da ibnu majah afwan ibnu majah suke ruwaya daga barra barra yake cewa wannan ayan ta sauka ne akan mu mu ansar bi ku ku ciyar ku ciyar min tsayi ba daga cikin daɗaɗan daɗaɗan wato dukiya a ma kasabtun na abinda a kuka, kuka nemo ku ciyar da abinda kuka nemo na dukiya to anan malaman tafsiri wasu suka ce anan Allah yana magana ne akan zakka wana ana kiran waɗanda suka yi imani su ba da zakka na dukiyarsu wanda suka je suka yi kasabinta suka nemo da kansu ba da zakka din da kuma ta ɗau'i ba da zakkan duka da kuma ta ɗau'in kansa saboda haka a ta zama ta tattara duka biyu kamar yadda kullum muke faɗa a tafsiri muka ce galiban ayoyin da suka zo suka yi magana akan infaki zaka samu suna magana ne akan zakka galiban ayoyin da suka yi magana akan zakka zaka samu kuma suna magana yunfiqun abinda muka arzikta musu suna ciyar da shi kaga malamai su yi maganganu akai amma imamul mufassirin ibnu jarir as-sabari cewa yayi umumiya ce tana magana ne akan ku ba da zakka kuma sannan ku bayar da infaki fi sabilillah ga wanda ba ya da shi wanda za a bawa din kuma shine alwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabili was sa'ilina wa fi riqab kamar yadda muka karanta shekaran jiya su ne za a bayar to shine anan Allah tabaraka wataala yana kiran su yana kiran mu'minai akan su bayar da zakka da kuma a tadawi zakkan bayan sun ba da zakka kuma sannan kuma su yi taɗau'i su bayar da infaƙi na taɗau'i na daga cikin abin da suka yi kasafinsa abin da suka same shi a cikin dukiyarsu na guminsu na halaliyarsu na guminsu na halaliyarsu shi ne Allah yake cewa wa mimma akarajna lakum min al-ardi da kuma abin da muka fitar muku da shi minan ardi daga cikin ya wato a tsirran ƙasa kwa abinda muka fitar muku na daga ƴaƴayen itace a asimar da kuma alhubub da ƙwayoyi misali a dawa ya shiga gero ya shiga shinkafa ya shiga wake ya shiga masara ya shiga a riɗi ya shiga duka ya shiga wannan mai sunan ɗayan abin nan ne waken suya shi ma ya shiga to amma a manhajin imamu malik kamar yadda jiya ne aka yi tambaya akan zakan gida ko a manhajin muka ce imamu malik shi yana ganin cewa waɗanda suke zama albukul wanda suke ƴaƴa a cikin ƙasa su yana ganin cewa ba zai a musu zakka ba kamar misalin gida din kanta kamar gujiya gangala kenan kamar misalin a dankali kamar doya kamar rogo kamar gwaza da sauransu kai da dukkanin 'ya'yan itace waɗanda in an zuba su ba za su iya yin kwanaki wasu ma ba za su iya yin sati ba za su baci sai yana ganin cewa kamar ba za a cire su ba amma imamul azam abu hanifa abu hanifa shi yana ganin cewa koma menene dukkaninsu wayan nan za a cire musu zakka to wanda suka ce maka za a cire zakkan gida sun ɗauki mazhabar imamu abu hanifa ne wanda kuma suka ce ba za a cire ba sun ɗauki mazhabar imamu malik saboda ita ce mazhabar jamhur kuma da ita ake aiki a wannan ƙasar to saboda haka inda matsalan take da ya zama cewa idan an yi sabani kai ka dauki wannan mazhabar ni na dauki wannan mazhabar sai ya zama kowane bangare yana mu kowane bangare kallo kallo at-ta'assub ya shigo wannan ko ba a son shi addini domin yana kawo raba kan al'umma saboda haka idan wane ya zama ga ra'ayinsa Imam Abu Hanifa ni sai na ga ra'ayina ni zan tafi akan ra'ayin Imam Abu Hanifa to baka da hurumin ganin aibi na saboda shi ma limami ne mazhabar shi karɓaɓɓiya ce a duniya a duniyar musulunci sannan kai kuma da kake ganin cewa kana kan mazhabar imamu malik radiyallahu anhu ni ma kuma ban da hurumin ganin aibinka domin mazhabar shi a inda muke ma ta fi karɓuwa imamu darul hijira saboda haka sabanin al'umma rahama ce ga- kamar da manzo Allah ya faɗa in ka doki inda ya ma tsanani a ka doki inda ya ma sauki wannan ya inda ya mai tsanani ya doki inda ya mai sauki dama Allah ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra sannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dinu yusrun wala yushadda ad-dinu illa ghalabahu sannan sai da Aisha ta ce manzo Allah sallama ya kasance babu abin da duk abin da ya faru yana duba mafi sauki sai ya bi. to saboda haka a wannan shine ra'ayi in kaga mutum yana cire zakkan wayannan abubuwa wanda suke ƴaƴa a cikin ƙasa to ga ra'ayin da ya dauka akai baka da hurumin ganin laifinsa sannan kai kuma baka da hurumin ganin aibin wanda shi kuma yace to ni ina malikiya saboda haka ni ba zan bada zakkan wannan abun ba baka da hurumin ganin laifin shi kai da kai yadda zaka cire cire Allah baka lada shi da yadda ba zai cire ba ya zauna a mazhaban da yake ciki Allah ba shi lada fatan manzon Allah duk inda al'ummar shi suke Allah tabaraka wa ta'ala ya hada kansu ya zama kuma sun dace kuma sun samu sa'ada to wannan shine kenan wa mimma akhrajna lakum ah, min al-ardi wa la tatayammamu al-khabitha minhu tunfiqun kada kada ku kuskura kada ku nufi mummunan mummunan dukiya a wajen zakka sannan kuma ku ce shi za ku bayar Malam gida ba ku kujerar kawo kada ku sake ku ya zama cewa kun ɗauki abin da yake shi ne mummuna kun kun ce shi za ku bayar a wajen zakka domin walastun bi akirihi ai kuma ba za ku karɓe shi ba idan an ba ku a cikin haƙƙinku tun da ba ya da kyau matsalan idan da a ce dukiyar ta ku ce ku biyu sai aka ce za a raba kowa yana da haƙƙinsa idan aka ware mara kyau aka ba ku za ku karba ba za ku karba ba to yanda in aka baka mara kyau a cikin haƙƙin ka ba za ka karba ba to in ka tashi fidda haƙƙin Allah zakka to shi ma kada ka ce za ka nemi mara kyau ka ce kuma shi za ka fitar da shi a'a mazala in ya tura mutum in ya tura a safansa su je su karɓo zakka a gurare yana cewa kada ku je ku nemi waɗanda su ne idon garke kamar a ce uban garke ko wanda shi ne mai shi ya fi ji da shi ba a karɓar irinsa sannan kuma ba za a nemi arrafi ba ya yi magana akan cewa kada a sake a nufi ba da zakka da abin da yake alhabir shi ne wanda ba yi da kyau saboda kuma walattun bi akhiri ko da ko an ba ku shi ai ba za ku karbe shi ba to wannan kenan um, illa an tukmidu bihi sai dai in ya zama a kun a kullun tsiro ne akan sa bi tasahul a ya zama tasahul ya shi je ku ba ku da yadda za ku yi shine za ku karbe shi wa alamu kuma ku sani annallaha ganiyun ubangiji mawadaci ne akan nafaqatikum ciyarwanku ubangiji mawadaci ne kuma hamidun abun godewa ne a kowanne hali shi ubangiji a kowanne hali ka tsinci kanka dole ka gode masa
أيدكم وبصيرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Allah yake faɗa a shaitanu ya idu kumul faƙra shaitan ne saboda ganin suke yi kawai su daga sun yi za su talauci to shine Allah yake cewa shaitan ne fa yake tsoratar da ku da talauci wannan shi ke hana ku ba da zakka shi ke hana ku ba da taimako ga wajen wanda bai da shi kuma a tarihin duniya kaf ba a taɓa mutum bai taɓa talaucewa don dalilin ya yi kyauta ba inda don ya yi taimako don Allah ne a tarihin duniya ba a taɓa talaucewa dalilin an ba da zakka ko dalilin an ba da taimako ga wanda ba ya da shi ba ba a taɓa ba wa yamurkum bil fashai yana umurtan ku da alfasha anan Allah ya- yana yin- da ya magana alfasha malaman tafsiri suka ce nan Allah ya kira hana zakka da alfasha ya kira rowa da alfasha shi kuma dama maroti hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba'idun anil jannati qaribun minan nari shi marowaci manzo Allah yana faɗa yace ya nisanta daga samun aljanna sannan kuma ya kusata shiga wuta ya fi kusanci da wuta an fi zaton ma marowaci shiga wuta sannan shi kuma mai kyauta ba'idun minan nari ya nisanci wuta ya kusanci aljanna an fi zaton ma mai kyauta shiga aljanna ana faɗin wai kawalin wato gafara ta ubangiji ta hanyar kunyin fasi a gafara minu daga gare shi a na zunubinku wa fadalan da kuma falala na arziki wato kenan yin infakin yana ƙara arziki wallahu wasi'un alim ubangiji mayalwaci ne ta falala kuma alimun shine masani ya san wanda yake yin infaki fi sabilillah a kasancewar akwai tambayoyi da kuma abubuwa da yawa za mu takaita a nan abinda muka faɗa na daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ladan shi abinda muka kuskure Allah ya mana gafaransa sannan kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu baɗi za mu tashi akan yutil hikimata man yasha'u saboda haka sai a samu nazarba za mu tashi akan yutil hikimata man yasha'u anan ne za mu tashi insha Allah idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu wani saboda haka za a karanta tambayoyi wanda muka sani za mu ba da amsa wanda ba mu sani ba kuma in Allah ya kawo malaman mu za su amsa in ba su zo ba kuma shi ke nan dai sai a kai wa na sama da mu saboda haka tafaddal muskur a bashi mai karanta tambaya ya kada wata wanda ya yi aure da matarsa sun ɗauki tsawon shekaru amma ba su iya wankan suna wankan da na ba to aurensu da yana babu abin da ya shafi aurensu amma kullum suna rayuwa ne a cikin najasa kuma abin takaici watakila an hayayyafa ana haifan yaro a wannan yanayi to abin da za mu kira a gare shi baya da wani uzuri a wajen Allah in Allah ya kan masa saboda haka yayi gaggawa ya je ya nemi ilimin wannan wankan da shi da iyalinsa kuma su dawo su ci gaba da istighfari Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu na'am
na'am tambaya ta da wata rayuwa me hukuncin duba kuma mene duba in ba in baka da lafiya ka je mai magani ya faɗa maka abin da yake damun ka shi ma duba ne
to a mai magani wanne irin mai magani likita kenan to duba dai wannan bokanci duba bokanci bokanci kuma haramun ne Allah ya tsine wa boka mai zuwa wajen boka ma Allah ya tsine mishi yawwa bokanci haramun ne zuwa wajen boka haramun ne kuma dukkanin abin da yake kawo rashin zaman lafiya tsakanin yan uwa da makwabta da ma'aurata da abokanan zaman aure zuwa wajen boka ne an taba titse wani boka aka titse shi shi da kansa yi magana ya ce a yi haƙuri wallahi cin abinci ne bai da hanyar cin abinci ne sai yawa saboda haka ƙarya ne boka matsafi ne mutumin banza ne zuwa wajen shi haramun ne a mahaifinmu yana yin waka irin wakar da yake yi yana tarbiyyantar da yara yana cewa wai malamin duba batacce yaki Allah ya butulce yaki Allah ya butulce ko waka bi nai bartakacce sai bawawa sai batacce eh sai bawawa sai batacce na manta karshen baitin din kaji abin da yake faɗa yace malamin duba batacce ba ku tuna ba sayidu mai da ƙarshen baitin malamin duba wata ce ya fata baya kan daidai munafiki ne bai da aiki sai ya hada mutane fada kuma ƙarya ne abinda ya duba ya faɗa ƙarya ne ƙarya ne mutum nawa ne suka gani suka ce wannan a je a kawo bakin kaza a kawo bakin kaza kaza aljanu suna rike da shi menene menene in aka ɗauke shi aka kai shi asibiti ya warke saboda haka in kana da mara lafiya Allah shiga fata malam ɗauke shi ka kai shi asibiti kawai in waraka a wajen Allah take ka kai shi asibiti a auna shi a bashi magani su ma ba su suke warkarwa ba Allah ke warkarwa saboda haka bokanci ne duk wanda ya je wajen boka Allah ya tsine mai albarka ko boka tsinan ne saboda haka ya nemi gafara na na'am tambaya ta uku tana cewa menene hukuncin shirka kuma yaya shirka yake idan ka je wurin wani ka sai masa ya ya taimaka maka shi ma shirka ne malam Allah ya saka ga sai Allah ya ji to shirka yana nan kashi-kashi akwai shirka wadda take ammatan an santa gabaki daya shine mutum ya bauta wani Allah shi kuma Allah ya ce innahu man yushrik billahi shay'an faqad harrama Allahu alayhi alayhi jannata ko kuma alayhi nar wanda duk ya bauta wani Allah shi kuma Allah ya haramta mai shiga aljanna sai dai in ya dawo ya tuba ya kama istighfari ya zo ya bi ya bi hanyar musulunci ɗaya kenan wannan ita ce shirka sannan koko duk wanda ya dubi wani mutum ya ce shi ne Allah shi ma wannan mushirki ne ko malaminsa ne wannan mutumin in ya dube shi ya ce masa Allah shi ma mushirki ne wannan shirka ne akwai abin da ake gaya shirkun khasiyin shirka wadda take boyayya shine a kaman zuwa wajen boka din shi ma akwai shirka khasiyya a ciki saboda ai wanda ya je wajen boka yana ganin Allah ba zai wadatar da shi da komai bane sai ya je wajen boka kuma yana ganin boka zai iya kare shi kamar yadda ya faru wani ya yi accident ko sai ya ce wai inda ba dan layin da malam ya bashi ba da ya karye to kaga shirkun kazini ya shigo ba Allah ne ya kiyaye shi ba layin shi ne ya kiyaye shi laya ba haramun bane amma in ka sa laya ita addu'a ce amma in ka ɗauka a matsayin ita ce za ta yi magani to shirkun kafiyin zai shiga hatta maganin likita da za a baka a asibiti in ka ɗauka shi ne mai warkarwa to shirkun kafiyin ya shigo amma in ka ɗauka a matsayin shi ne addu'a to shi kenan e ba da alabasa abin da ake so dukkanin al'amurra ka sani a wajen Allah suke komai a wajen Allah yake Allah ne mai yin komai amma in ka sha magani addu'a ne ko an fahimci ma'anar shirka? na
yanzu akwai tambaya guda daya na magana da aka yi kan masabobin nan na
bangaren masabar malikiya wanda suka ba cewar babu zakka a kan abin da ya shafi dukkan wani Abin da ke ƴaƴa a cikin ƙasa. eh to da kuma hanafiya na wanda su sun dauki bangaren zakka a kan Komai.
waɗannan abubuwan da a bada zakka eh idan mutum ya zama yana bin masafa kuma ya raba kafa haka shi wani gu ya dauki hukuncin malik imam malik wani gu ya dauki hukunci a can ya haka bai tsaya kan masafa guda ɗaya ba misali mu- wani ya yi noma haka na gyaɗa kuma yana da awon masabar abu hanifa eh wanda zai ba da zakka sai ya ce a shi zai ɗauko masabar imam malik ya amfani da shi akan cewar ba a ba da wannan zakka eh ma'ana kamar dai ma'ana kamar misali yana mazhabar ma- a- a- imamu al'azam abu halifa Eh.
to amma sai ya zama a ɓangaren zakkan gyaɗan Eh.
sai ya ce shi ya saba da abu halifa malik zai ko ba haka ba Eh, na fahimta to shi sabawa da mazhaba eh, akwai abin da nake son mutane su gane na'am
shi sabawa da mazhaba baya cire mutum a mazhaba na'am
baya cire mutum a mazhaba Na'am.
a cikin malikiyar ma Na'am.
za ka samu akwai wa'yansu Mm.
waɗanda ‘yan malikiya ne amma akwai abubuwan da sun saba da malikin kansa na'am sannan imamu malik kansa na'am ya yadda duk lokacin da ka samu hadisi ingantacce na'am wanda wannan hadisin in ka bi shi shine kan sunna na'am to ya yadda ka bar ra'ayinsa ka bi wannan na'am saboda haka wannan ba kuskure bane amma akwai malaman da suke ganin in abun yayi yawa Eh.
in abun yayi yawa ya zama kaman munawara ya shigo kaman rena hukuncin addini ya shigo Eh, gaskiya.
yawa ya zama in za ka saba da imam naka akan hukunci ya zama kana da hujjoji na'am na'am kamar yadda muka yi dogon tattaunawa akan sadaki na mazhabar malikiya da kuma shafi'iyya da hanafiya da hanbaliya da kuma ra'ayin sayyidina umaru da abdullahi ibnu abbas da kuma ra'ayin hasan al-basri da kuma ra'ayin rabi'a da sauransu da kuma abin da su ibnu qudama suka tafi akai sai zama kana da hujja kwakwara idan ka ce kai anan ka saba da imamul azam abu hanifa akan gyada to da me ka dogara kana da wasu dalilai da ka dogara kaga ba wai iya a ƙashin kanka a son zuciyarka ba ce na'am to wannan ba wani damuwa dalili baya kar- kar- kar- karamci Eh,
Mala yana da tambaya na'am a ganin tarawihi na'am niyya ɗaya ce ko kuma kowace sallama sai an mata niyya.
to ita daman niyya alqasd bil qalbi ne mutum yayi kuduri da zuciya saboda haka idan mutum yazo zai yi tarawihi tun a karon farko in yayi niyyar nayi niyyar zan yi sallar tarawihi to ai gabaki dai wannan sallolin ya shiga cikin wannan sunan na'am saboda haka kaman mutum ne yayi niyyar zan yi azumin ramadan ko dai in yi 30 ko 30 ba daya kaga shi kenan ya wadatar da shi ba duk azumi sai ya yi niyya ba. to haka shi ma niyya kawai alƙasdu bil kalbi ake so idan dai zuciyan ta yi wannan kasdin zan yi niyyan tarawihi raka'a kaza sallama kaza shi kenan ba wani damuwa eh Na'am, ana akwai tambaya.
na'am Mutum ne ya biya wa mahaifin shi makka.
na'am To kafin lokaci ya zo sai Allah ya wa mahaifin rasuwa.
eh Wannan kudin yana cikin gado ko kuma zai iya iya kayan shi.
mutum ne ya biya wa mahaifinsa makka kafin mahaifin ya ra- eh, ya je makka sai ya zama ya rasu to shin wannan kudin yana wajen gado ko baya wajen gado to amsa shi ne ban sani ba gaskiya ban sani ba Akwai ne da ba ya ke cewa me ya yi hukunci da yana yi wanda baya a yau.
na a ga a kai a kai a ina ba zai yi ba a ba zai yi ba zai yi a a a ba zai yi ba a ba zai yi ba
to eh tambayar ka mutum ne mutum ne baya tarawih to ka san aka ce wai idan imamu malik yana madina babu wanda ya isa ya bada fatawa saboda haka dama waɗanda muke jiran ya iso a yi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya zo shi ne yayan mu kuma malamin mu sai ya fi tijjani a wanda yayan mu ne ko malamin mu na'am kusan dukkanin abubuwan da ake ganin muna dan takukawa da bazar su muke rawa domin a wajen su muke karatu ko ba mu daina ba har yau Eh, saboda haka sauran tambayoyin da suka rage malam zai amsa su bayan ya amsa sai a cika sai a sai a cika da addu'a wajen da shi akan gama ha wallahi abubuwan da abubuwan da abubuwan da
Mai tambaya yana cewa me ya yi hukunci da ya azumi wanda baya a yau.
Na'am, to ita ashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ashin zamanin sa wata rana ya fito yayi sallar ashin da jama'a suka taru washe gari suka sake taruwa suka kira shi na'am suka kira fitowar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma'aiki yake fitowa daga baya washe gari su- suka tambaye shi jin wata jira kamar ake ce eh, na ji tsoron kar in fito ta waje ba a kan ku don da na fito da ta zama dole a kan ku na'am a takaice ita dai sallar asham ba ta da alaƙa da cewa mai azumi baya sallar asham ko ma'ana za ta shafi azumin sa ko rashin sa ba illa iyaka dai suna ce manzo Allah sallallahu Alaihi alaihi wasallam.
wasallam ya faɗa, man kama ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayi watan ramadana yana mai imani da neman lada duk zunubin da ya aikata Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe masa to kai bawa idan kana neman gafarar zunubi to muna baka shawari ka tsaya akan wannan sallar ashan din amma ita rashin sallar ashan din ba zai shafi azumin mutum ba Eh, da fata an fahimta Na kan na mai tambaya yana cewa shi menene hukuncin eh, mutum da ya biya wa mahaifinsa makka to mahaifin bai samu zuwa ba sai ya rasu to wannan dukiyar da ya biya wa mahaifinsa makka tunda na mahaifin din mahaifin ya biya wa yana cikin gado ne ko kuma ba shi wannan dukiya ba ta gado ba ce na dalili kuwa ya biya masa ya je aikin hajji ne abin da ya kamata ko da mahaifi ya rasu a je a masa wannan aikin domin ya zo a kan cewa saruri wanda bai yi aikin hajji ba idan yi wasu ci cewa a masa aikin hajji an yadda za a je a masa aikin hajji na'am illa iyaka tun da ya riga ya ɗau niyyar bai samu damar zuwa aikin hajjin ba za a iya in ma a yi jinga in ma shi din ya je duka za a je a masa wannan aikin hajjin din wannan shi ne fidatuwa amma wannan dukiya ba dukiyar magada ba ce na'am ya ƙara lafiya amin na mai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam malam mutum ne ya yarda da kai ya baka amanar dukiyarsa kuna kasuwanci tare sai kake sai yake cutarsa ba tare da ya sani ba amma akwai wanda ya sani malam idan mutum ya tona masa idan wani ya tona masa ya tona masa asiri menene hukuncinsa a wurin Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da wani bada liman alƙadin babal haya babu rada ga duk wanda ya ke keta jali na kunya duk mutumin da ya zo yana cin amana ubangiji tabaraka ta'ala ya yi umarni da a minka amana a kiyaye ta na'am da faɗin cewa inna Allah ya murkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku kuma ka amana zuwa ma'abotanta Na'am.
kuma ma'aiki ya ce addil amanata ala man itamanaka wala takhun man khanaka ka mika amana akan duk wanda ya baka amana kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka ba idan mutum ya zamanto ya saba wannan ka'idodin yana cin amana daidai ne a gaya wa mai gidan dan ya sani na ɗaya in kai haka ka daƙilar da wannan barnan ka kare shi da ƙara ci gaba da cin wannan amanar ɗin Na'am.
sannan na biyu ya zama wa'azi watakila zai iya kiyayewa zuwa gaba Na'am.
domin aka bar shi zai ci gaba da cin wannan amana kuma amana tana daga cikin ababen da ubangiji tabaraka wata'ala yake gaugawan kamawa tun a nan duniya Na'am.
kamar yadda ya zo a hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin ababen da ake gaugauta sakawa tun a nan duniya akwai zalunci da kin iyaye da kuma amana Na'am.
duk wanda ya ci amana tun a rayuwar duniya kafin ya mutu sai ubangiji tabaraka ta'ala ya kama shi ya nuna wa al'umma cewa lalle wannan ya ci amana ga kuma halinsa Eh, a takaice hukuncin wannan ya kamata dama a gaya masa a gaya wannan mai abin din kai da ka sani in ka boye ka boye shahada Allah tabaraka ta'ala ya gama cewa la takum shahada Na'am.
kada ku boye shahada eh wannan ba daidai bane yana daga cikin illar zamanin mu na yanzu a ga mutum yana barna ba za a gyara ba Na'am.
hadisin ma'aiki ya faɗa cewa ma za'a minkum mun karafa lika yuru bi yadihi fa in lam yastali fa min lisani wa in lam yastali fa min qalbi wa zalika afdal iman amma mataki na farko yayin da ka ga yana wannan kai ka sani kafin ka iso matakin gaya mai gidan me ka masa shine abin da dama ya kamata ya tambayi yaya za ka yi shin ka tunkare shi kamar wasa wa'azi ka masa nasiha ya daina ne ko ko kai tsaye ka dauki karansa ka mika wajen mai gidan nasa Na'am.
wataƙila in ka kai karan a wajen mai gidan nasa ka toshe masa hanyar abinci to ya kamata a yi mataki mataki kamar yadda hadisi ya faɗa ka gwada masa nasiha tukunna ka gwada nuna masa idan ya gamsu ya daina alhamdulillah in ko Na'am.
bai gamsu ba to don ka faɗa wa mai gidan ba komai haka ya kamata dama Na'am.
Allah samu dace
a za mu ba malam gura ina ga ko akwai jawaban da zai yi kafin sai a yi addu'o'i kaman guda bakwai haka
Na'am.
jama'a salamu alaikum alhamdulillah gode wa Allah da ya nuna mana wannan rana wannan wata mai albarka da kuma shige shi lafiya a kuma ruwan sarka shan lafiya wannan tafsiri da Allah ya sa aka yi mana wannan shine na farko kuma an yi shi mutane sun ba da haɗin kai sosai kuma sun ji daɗi to mu gode wa Allah a gaskiya mu mutanen abu wannan musamman mutanen abu wanda ba misalin iyalan malam amuru da malam inuwa da sauran kuma da kakarun da suka rasu a gaskiya mu mun yi farin ciki kwarai da gaske mun rasa ma me za mu yi fara sai dai shi malam Allah ya sa da kai Na'am.
don abin da aka yi nan ba wai don mu aka yi ba ni don Allah ne saboda haka ko da wani ko saka da kai ba abin da za mu yi sai dai mu nuna mu je mu da farin ciki kuma Allah ya nuna mana baki
malam da ya tattaki ya zo domin a wannan karatu na yau to mu gode ba mu da mu ce sai Allah ya saka mu da alheri.
Amin.
godiya Allah ya lokacin da aka wuri da aka zuwa kowa ya biya su lafiya.
sai a gabatar da mu wasu da awama to malam ya ce a gabatar da masu wanda kuma yana da aiki gaba na so amma ga ai ku ku kenan ku ka san malaman ku.
akwai malam da shi zai fara ayar shi malam liman na wani masallaci ne ba a ce malam da ya yi akwai malam rabu akwai shi malam da ya yi cin gaba da yake shi ne da cin gaba wani wuri sannan kuma shi malam muna roƙo malam a ƙarshe akwai dattawa wanda suke wannan masallacin akwai shi na idan wannan masallaci da gida da bai da lafiya akwai kuma ɗaya daga cikin kwanci na wannan masallaci bai da lafiya akwai kuma ta tawon guda biyu ma da da da ma da ruwa su ma Allah ya kuma dai ba su lafiya muna zuwa sa su muna zuwa sa su muna zuwa sa su ma da kuma da kwanci shekaru da yawa a yanzu su ma sa su Allah Allah ya kuma da rahama da zafarta su ai nemo a kai ko to in ba nema ba zai kawo ba to gaba ɗaya mu ƴaƴan mu tarbiyyar jikoki a gwada masu makaranta addidu aula da gudana duk a kai ra'a wato hukun nabi sallallahu alaihi wasallam kai wato kiyatul qur'ani hukun hali baiti ko ba ka mun gwada ga mun ba to mu riki Allah mu riki amana kuwa kuma a jefar da munafurci zai halakar da mutane in ta ke kiyama ta yi kuma ka girma mana gabanka a mana da ke cewa wato a hadidar yau wa karu wato kabiru musulmina warham sagirahu manyan musulmai ka zai girma su sannan kuma ka yi rahama ga karanar su an gane kuma kuma jefar da girman kai manzo da ke cewa san rai man ma da fi kan misa da min kiro da kullu janna ya mutu gida wato aka da akwai girman kai cikin zuciya kamar ko yanzu da manzo da kake yawa to ba zai shiga abin ba kada kuma kada ka zo ka gani ka fi kowa a a ka ka dan tsakiya ka gani kan kana tuba ma an fi ka kawai an gane lai wannan karatu da malam ya zo yayi mana da'in da ake iya amma ba kadan bane don zai tono mana yaran mu tasiyo karatu to wai ba ma ne na gama har mu ta hawo ita ne mu ta gurgudu an gane ko gashi duk hajji kaje ina kaje in babu ilimi aikin zai zo ya zama ɗanye malamin nan al'ali bai na ka kamar bai na nujumi kuma da gaji aiki malamin tsakanin maluma su ne wata mu ne taurari to kuma dan da malami ya resu sama da ƙasa bakwai ƙasa sai sun kwana saba'in suna kuka an yi asara bayan ƙasa da in ba ka dawo ba shi sama da ƙasa ya dawo ana bakwai sun duk sun damu da bibin malamin wannan kenan a mu kiyaye maluman nan a ya tafi da mu wato la talu da am illa ma almi wa kadhalika ummati la talu ummati illa ma ulama ai sai ya ya binci ba zai dadi ba sai amma sai an sa manda mu ko mu dadi ne ba kan kai ba manda ka mu manda wala wa kuma wallahi ya da maluma in ba maluma gaskiya al'umma tarihi ce ta lalace kawai ba sani ba ka sani ba to ina za mu je ai kuna cikin dubu kullum a shi ne ai wannan shi ake ai nawmul alim khairu min ibadati jahil balam yana batin da ba da ba kai ka da kana bugun kasa yake a barci ko ce ya ci ibada kai ba ka za mu nake ba an gane ko ba mu ne ilimi sosai eh a mai ne da cewa lau ba idun kashi ne kamar birnin shi ko da mai karantarwa ya kai birnin shi a je ta a nemo karatu an gane wadanda kada ku bar nema ilimi ba har a nemi har kasuwa ka yi to wannan duka dama a nuna yake cewa abu biyu ka kishin sa shi hasar da ba ba ba ne ka ga mutum ya bai karatu ka ce bari wannan zake in kai malam karatu ko in shiri shi ma wanda ke wannan mai kyau ne ka ga kuma mutum ya Allah bai dukiya yana taimakawa in har kamar da ma da yake faɗa yana taimakawa ya sai in na samu dukiya in ba ni ma sai ko in fiti ko ita wannan wannan shi kadai yake so a ji sallar da ce a koyi da shi an gane ko to yana da kyau amma zo duka ke wannan mutane an gane ko to idan kuma Allah koyi maka ilimi sai kanka wani ya yi dena ya islama kai ko koke gaba ka tace kai amma Allah ya fito wannan kai to wale ka yi ba kamar ilimi yayi duk a duk ilimi duk duniya na ilimi a ilimi shine sama ba to yanzu mun gode Allah ya ni ba to ina so in ja matasa an ba mu to yi karatu don gaba ta a samu masu masu gadi guda ne ina son su yi da gaske su nemi karatu don ga mace a zama masu gadi wuta ko babu da nake suna yi to jama'a zan takaita na saboda dan lokacin da ake so a yi addu'o'i ga maluma to ake addu'a amma na dan mula yi da dan bayani ka yi ba da tsagari ko wanda za ka wace je mu namu jahiri ke ta samu na wannan shebadan cikin garinmu alakai da ladan abin da ya yi man dalla alakai ko ka ba'i man dalla shari ko ka ba'i wani ana kai masa kamishin wannan ayyukan da ake aikin da ya bari in ka yi mummunan bari kuma duk da aka yi sai a kai masa Allah ta bu mai kyau ya gane ko kuma a yi salati mu yi ma iyayen mu addu'a da jefanne jefanne mu kuma matsalar da take da al'umman nan Allah ka yaye mu na jinya sannan zai koke Allah ka yaye masu kuma lafiya Allah ƙara mu lafiya Allah ƙara ba mu haɗin kai sai ka ce ka ba mu zaman lafiya a ƙasashen mu kada yanzu a cikin ana cikin kan kuma Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya albarkaci alƙur'ani ke banne mu ke banne ke duka da yau fata tun daga zamani annabi da alaihi salamu duk mai duk mai sallah mu fata Allah ya yi masa Allah ya yi wa Allah ya yi mana shi mu Allah ya yi mana kullu wani adam ka ta ila su Allah ya yi mana mu Allah da mun mai zuwa nan Allah hawo mai albarka kaga rayuwar nan Allah ba do hali ba mun tuba ka dauke mu da sarki bayi kamar ba su biyayya a kan ka dauke mu da wannan masifa da kuma take cikin ta kullu ana taki ana fama ko da ke laifin mu ya dawo na amma duka haka Allah ka daga biyayya da mu ka yi mu laifin mu ka yi ma afuwa Allah ka yi mana afuwa Allah ka yi mana afuwa da ta yi da kalama kowa ya zo mun nan duk bukatar da Allah kai ka sani na alheri ka biya muna da bayi daga ila ja Allah buɗa muna da kasuwoyinmu da masu neman ilimi da masu neman karatu fata duka Allah buɗa ma kowa zama kuma mai albarka kuma Allah tsare mu na ƙasanmu da gari mu gaba da yi yankin garin ya ta yi zafi wanda zai masu fara kuma a duk Allah da su duka lafiya da yan lafiya kuma bayan da suka sun kuka fara masallacin nan ka tumu da mu ce da suka ba su ana kyan kula da da kula da samu gama lafiya Allah ya iyaye iyaye mu اللهم بلغ سواء ما قرأنا ونور ما تلونا وهدية منا إلى نعمة إلى هدية إلى نعمة إلى ريز إلى إلى آبائنا أمهاتنا وربناتنا إخواننا أتقائنا وزاتنا أقربائنا كما أسألنا ودعا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات اللهم رحمتك من إرسال يا من إرساله فوق كل إرسال يا مالك الدنيا والآخرة ويا سالك الوعد يا حي يا إلهنا يا إلهنا إله كل شيء إله واحد اللهم اجعل حاجتي وحاجتي إخواننا بجاه القرآن الكريم تكلمنا على خير نانبيك نبي الله من أنبيك سبحان نانبيك نبي القرآن العظيم نانبيك نبي بسم الله الرحمن الرحيم ألف ربنا تقريبا يشرك ألف ألف لا يرمزنا في ظاهري يشرك ألف ألف لا يرمزنا وتقول بيني وبين ساعة رسول الله ألف ألف لا يرمزنا ربنا جهد والجوع والكلية وكشف أنا من البلاء ما لا تشم غيرك وكشف أنا من البلاء ما لا تشم غيرك وكشف أنا من البلاء ما لا تشم غيرك تقبل دعائي بكل نبي صلى الله عليه وسلم أرضا
Amin.
Thank you. alkhairi da yake cikin wannan watan da baki daya daidai Allah ya haɗa mu da shi Allah kuma ya kiyaye mu daga sharrin rayuwa da tumuncin rayuwa Allah ya ji kan iyayen mu malam da yake ba da addu'a kowa sai ya sani da shi malam akwai kwamiti na wannan masallaci gaskiya ne da suka ba da nazarin kokari a saba cikin addu'a da Allah ya saka musu da alheri ko su bayan Allah da duk wani abin da ya faru da mu a game da sha'anin masallacin nan suna miƙa gudunmawa su ɗari bisa ɗari ba sa gani ma amma suna da yawa za su yi gudunmawa su ko shan kiwa da saka musu da ta yi shan da suka fi bayan salati muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya gafarta mana kurakuran ya sa mu cikin bayan ce da yake yantawa a wannan wata Allah sallallahu alaihi wasallam shi malam da ya bada lokacinsa kullum yake zuwa yana shayar da bayan Allah wannan karatu Allah ta bara wa ta'ala ya kara masa lafiya ya kwana ya fara da girgisa ya kara basira ya kara cikin makaranta a wurin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya taimaka a wajen wannan karatu duk wani nau'in taimakawa na taimakawa na kuɗi ne na na ƙarfi ne na lokaci ne na shawari ne duk wani nau'in taimakawa dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ya taimake sa ya taimaki bayan Allah da suka taimaka wajen ganin kokarin isar da wannan sako na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka sannan muna tawassuli da wannan zama da muka yi bayan Allah iyayenmu da suke kwanci ba su da lafiya Allah tabaraka ta'ala ya san su ya san damuwarsu muna fata Allah tabaraka ta'ala ya gafarta musu ya ba su lafiya a gaban Allah sallallahu alaihi wasallam iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya kuma da malamanmu dukkaninsu muna tawassuli da wannan zama Allah tabaraka ta'ala ya ji kansu ya musu rahama alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da muke jin tsoro da abin da muke jin labarin na nesa da na kusa Allah tabaraka ta'ala ya kare abin da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah hada mana kawunan mu Allah kan hada kan musulmi zama tsintsiya madaurin kide kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya kira da cewa sun bai wallahi jami'a wala tabaraka alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يا الله يا أبي يا فرد يا سبحان يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بتوسل بنبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تكليما عليه وعلى وسلم الله وفضيله اللهم أنت قلت ادخلوني أستجب لكم فقد دعونك يا الله قد دعونك يا الله قد دعونك يا الله تستجيب لنا يا رب العالمين اللهم أنت قلت وإذا سألك عبادي فإني قريب لا أدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا اللهم اطلقت السنتنا بالدماء الا وانت تجيبنا شكرا لك يا الله ولا تهرنا الاجابه ولا تهرنا الاجابه يا رب العالمين اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ولو الا ذكرته ولا هم الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا مريض الا شفيته ولا غائب الا رددته ولا اسير الا يسرته ولا فقرا الا اصبته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها سلام الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنك إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأنزل إلى خاتمه لما ثم ناصر الحق بالحق وهدينا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم وعلى آله لا تنتهوا لولا أهل الأول زمان وكان مدرجة في كل عالم يا الماضي ولا تنكر لنا بها موضوع تكثير تنقلنا بها أن عرشك تأثير وتسمع بها وليا ونصيرا أنت ولينا ولنا قليما ولنا من نسيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Hello.